أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطي من نصرة تأتي لنا بالظفر وجل بارد أنه كان إبراهيم عليه السلام a saman majaujawa aka jefa shi a cikin wuta bayan mala'ikun Allah sun tare shi mala'ikan iska da mala'ikan ruwa da mala'ikan gurabe sun ce in yana da bukata ya magana ya ce bai da bukata jibril ya ce kana da bukata sai ce amma idan ka fada in dai bukata a wajen ka ne babu sai ce amma ila rafi farham amma shi Allah yana da bukata wajen shi sai ce to ka roƙi Allah annabi Ibrahim ya ce ya yi mu bi hali yuguni an su'ali sanin Allah da halina ya wadatar da ni gaba da tambaye shi shi kuma Allah sai ya gwada cika kuwa ya shi da cika ikon shi ya ce ya na ya ce wutar nan wata ake watanni ana hurawa kuni bardar ya zamo sanyi wa salama mai aminci ala ibrahim ga nan ibrahim Allah ya roƙi wuta ka zama bardan wa salaman ala ibrahim falam tahriqin naru minhu ghaira misaki wutan nan ba ta kore komi ba in ba da baibayin da an yi ba da baibaye da aka ɗaura hannun shi da kafa shi zai ta kore sai zama ya kwanci ta koma sanyi mai aminci malamai sun yi sabani a cikin sanyin wuta a nan ibrahim sai aka ce salabar lahu da harra minan nan sabin da a cikin wuta aiki sabin allah ya tashi to sabin da a cikin wuta sai allah ya ɗauke sabin gagana ana gani amma ba ta tura ba za mu yi to shi ne barka wa salamu wasu ko suka ce a a sara hawa a tsayiban sai ta koma iska mai sanyi Allah mai iko ne a farko ne wasu ka ce a a jikin annabi Ibrahim din shi ne aka mayar automatic din da wuta ba ta kama shi da haka ga wuta tana barbarniya ga zahir amma bai iya zuba jikin annabi Ibrahim saboda jiki ya goma wani jiki na daban la tu'athiru fihi rulla zafin wuta ne ga ma jikin yadda kan san masu gadin wuta su ciki suka gari suna aiki amma su ba da su da su to sai annabi Ibrahim ya zama haka ga su cikin wuta amma ba da su da su ko kuma Allah ya ce wutar ta zamo sanyi ga annabi Ibrahim kamar sun yi ke wa hada siyaqul aya yau yadda aka koro aya haka za a fahimta malaika jibrilu ya zo ma annabi Ibrahim da wata riga ta aljanna ya ba shi yanta ta alhariri ce sannan ya kokogar da koramu a cikin wuta sannan Allah ya aiko wani mala'ika a cikin surar ɗan adam yana ɗebe mashi kewa yana zama da shi sannan Allah ya kawo mai ɗin itace da kayan marmari kai saboda tsananin mulkin Allah da tsananin buwaya Allah itacen nan goma gomai da aka kura ma wuta sai Allah ya ce kowa da kuma mai ice ya kome ya koma ɗanye in ya koma ɗanye kuma ya koma ma asali nan da haka ikken mangoro gungume ikken mangoro da busuke yanzu ya koma ɗanye kawai ta ga ɗaya na fito a gari gungume na kututture ikken dabino busashe sai ya koma ɗanye kawai ta ga yana rubuciya in na rumani ne haka in na lemu ne haka na abarba haka duk itacen da an cikin mutum sun koma irin itacen na asali saboda waya Allah. Da haka Allah ya sami iskar da cikin wuta ya goma ɗanye goye ya Ibrahim ya yi mangoro, ya yi gwaiba, ya yi aiba, ya yi abarba, abin da ya gara a yi kashuna ya yi baki. Annabi Ibrahim da baki ya ce ma wajen su ayyaman duniya ya ahla indi wa siyamu min al-ayyamin allati kuntu fiha billah duk zaman da nake duniya ban taɓa kwanuka masu daɗi a wajena ba masu sanyi irin kwanukan da aka jefa ni a wuta annabi ibrahim ya zauna a wannan wuta wata namarudu ya jefa shi a cikinta sai namarudu ya hau saman dogon bene ya leƙa sai ya hango annabi Ibrahim da wule tsakiyar wuta da shi da wani suna tafiya. Kuma ya gani cikin alhaini sai ce ya Ibrahim, kan Ibrahim da muka je wa wuta. Amma ra'ayi sun san ma'a ba ga wani mutum nan tare da kai ba, ai kai ɗaya aka je wa ya an kai daga kun koma gudu. Sai ce haza malakun arsalahu Allah li ummitani wannan wani mala'ika ne Allah ya aiko ya rika yemi mai kewa manyan mutane ba su a basu ba su da bai yemi kewa na marudu mara kunya ya ce ba ta kudu Ibrahim ya ga ce a cikin wuta ya ce alhasabul ladhi qutila kulluhu asmara wa ana aqulu kayfashi ita da kuka yi shekaru kuna tarawa to kowane ita ya koma ma asali ne duk sun zuba ƴaƴa ga sunan itacen abin da nake bukata sai ya ce wa ma tashrab to me kake sha sai ya ce al'anha tajri min tahti ga koramunan suna gudana karkashin inda nake sai ya ce ka kajiro Allah hudu min annar kana iya fitowa daga wuta annabi Ibrahim ya ce kware ku ga matakala nan Allah ya haɗa man idan nan taka zai yi sama hawaje sai da marube ce ƙofuruj in ba tsaro ba hito annabi ibrahim ya tafi kuma takala ta mudara ba hara da ya fito daga wuta sai ce wa min aina nake hazar shi ba wannan sutura ta cikin ka ta fi tauto ta alhali ce kuma alhali ba na duniya ba ta fi tauto ina ka samu wannan sutura sai ce da kacce ba da a cikin wuta tsirara sai Allah ya aiko mata wannan sutura daga aljanna ya ce ya surutu a aure sai da mutum ya ce rabbuka hada azim ubangijin ka babba ne kwarai ina ganin duk allolin da muke da su ne babu irin Allah ka Allah ka shi a sauka da haka labudda an adhikar raba ilai ni ma duk da ina da gumaka to zan kan yi hushi da gumaka na ɗan lokaci in dawo wa bautar ubangijin ka zan mai ibada bi arba'ati ala bi bakara zan yanka mai kan shanu dubu hudu zan yanka shanu dubu hudu don girmamawa ga Allah ya wuce قال له إبراهيم إبراهيم أنا إبراهيم يتي لا يتكفل الله لك ko kayan ka sa dubu Allah bai ma ba kayan ka ala kufri in dai ba rubutu ta kai ba kace la ilaha illallah ibrahim rasulullah da ka faɗi wannan Allah na son shanu in ba kai kalmar shahada ba Allah bai so ta komai kan na marudu ya ce yi da azancin duk duniya kamar da ya ba kudu da arewa kuma in ba su ina wajen ubangijin ka ala la azu mulki ni ba ni ya bari mulki na walakin hadha rabbul azim amma da yawan ga babban ubangiji naka allazi sana'a hada wanda ya tsare ka daga wuta ba ta kone ka ba ya baka abinci ya baka ruwa ya baka sura kana cikin wuta ya hito da kai na bi lafiya hada rabbul azim wannan ubangiji naka ba mai girma ne hada rabbul azim wannan ubangiji mai girma allazi sana'a hada wanda ya irin wannan kokari da mutu an aka karraba ilai lalle zan mai ibada zan mai ibada ta sharu guda hudu yana aka kawo sharu guda hudu ya yanke su qurbana yana neman ladan Allah aka ce Allah bai ce ya ne biya sai Allah ya kuma sauro mafi raunin halitta Allah ya fada wannan marudu da mutane dai shehu ya ce aga lahun albaro da fir'a da muruni da mutane ne sauran iya ne ne hatta za a izawo an sai da ya su da lo tana haske kamar farin kashi ba ma su suka mutu ka zare amma shi uban da ya na muruni ba za a lafa ya ka samu wani sauro ya cike fi uzunihi a cikin kunne dai wa'ila guda kuma siman hari da ta kafa hanci kaka harra ku fi imani ta kunne ta wuce sama ta hanci ta wuce tsakiya suna motsi a cikin kwakwalwa ta da kwanya dai laifin wani haka dare da haka hatta za a haƙun nasu ilai har yi zama mafi soyo mutane ga da marudu wa azuhu mafi girma a wajen shi makiyar da ribar asabu wanda zai zo ya ce shi kakai ne filman farati da guduma wanda zai samo guduma yana fada mai ga kai sai ce yau ba ka iso sai yanzu suna zai ga daraja an buga da yau wa gugon da mutantan da gugon da gugon yana da yana gugon da ana cika sai da makwakwata wai na ce ne da ya ji wajen sauro sai ya ce wa mai guduma gugon da gugon da gugon ya zauna haka hatta masa min hada har sai da ya kota da hukun da ake magana akan lamaru da saboda wuta yace ana rasi hada fasada kai da ya lalace la budda an tusnahu li ra'sa min za ina so a yi man sabon kai amma na dinari to ya an bai kan dinari ba na mai rai da dinari kai da ni shi da kai ne ce ya tusahu hada ra'sa wannan kan da aka yi turku da karuwa ana wani bai da bakon kasa biya kurmi to a yanke wa gaɗin cinci amma da an cire a yi maza a jona da na zinari sai da cigaba da rayuwa bakon sai ya rasu sai ya ga dace kan ƙasar banza amma ana yamu ita a rubiya na marubiya ne shi allah ne ba a halakar mullah ya ji allah ya halakar da shi bi a sa'abi hankali da mafi raunin halitta ta wuru ɗari haɗaƙa ya na ya ce wa aratu bihi kaida sun shirya mugun makinci ga annabi ibrahim na haɗa kuma gumon gidaje da haɗa ƙafin gida na wuta da a kukkune shi faja annahu sai muka mai da su al-akhsarin su ne mafi taɗewa a cikin hadisin Allah faja annahu sai muka sanya na marudu ga mutanen shi a hasara asirin duniya sun fi kowa taɗewa a duniya fi muradihim a cikin abin da suke nema ma wajadu muradihim ba su samu abin da suke so ba suna so sai sun ba annabi Ibrahim wulaƙanci sai sun kokore shi da wuta to Allah ya hana ma wasalu ila ta'bid Ibrahim ba su samu damar kashin da annabi Ibrahim ba da yi mai azaba wala ila ihanati ba su samu damar wulaƙanci shi ba al'abd shi bawa ila tawalla Allah idan ya mai da lamarin shi wajen Allah tawalla Allah shi ma sai Allah ya ce lamarin shi wa waliyun lahi wanda ake ce ma waliyin Allah wa waliyun lahi ku waliyin Allah man arada an yuzillahu wanda muke son kaskanta waliyin Allah la yasiru ila muradi abada har abada bai iya walakanta waliyin Allah in dai waliyin Allah fa inna man a'azzahu Allah wanda Allah ya girmama la yakadiru ahadun ala ihalati ba mai iya wulakanta shi bidalili saboda muna da hadisi kudusi wanda ke cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wanda yake waliyi na saboda ni na sanar da shi shirya akwai yaki tsakanin nasu a wata ruwaya man ahana li waliyan faqad azantuhu bil harb wanda ya walakanta waliyi saboda yana so na ina sanar da shi shirya za mu yi fada da ni da shi a gane wa amin man harawa Allah ka ko san duk wanda ya fada da Allah yuhliku Allah na tabbata shi bari hada tajib a'da'a awliya Allah da haka bari bari hada tajib a'da'a awliya Allah da haka kake samu makiyan waliyan Allah yuhawilun suna kokari na ihalata auliya illa wala kan waliyan Allah wala yudu ila wali amma ba su kai ga biyan bukata abada a abada man yuzillu man a'azzahu Allah cewa ya diga ta kai kuma kansa man yuzillu wa kai kaskanta man a'azzahu Allah wanda Allah ya girma Allah ya ce walillahi izzatu wa lirasulihi wani mu'mini girma na Allah ne girma na manzon Allah ne girma na mu'mini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ranar yakin Badar yana tafiya yana kinsa yana takama yana jefa gaba sai manzon Allah ne me yake maka na yin tafiyar da Allah bai so me yake ma kana tafiyar da Allah ke kyama Allah bai son irin wannan kalar tafiyar ko bai son mai waka tafiya sai ya rasulullah wannan tafiyar wajiya Allah ce ga mafiya yau mun zo shi da kuda su gane mu musulmi ba ba wala kantanci ba ne ba to zantanci ba ne shi yasa ka ga ina tafiya guda guda ba ka ce wani zai izzatu ba wani rasulihi wani mu'mini maza Allah bari mun dan taba takama yau ranar badar sai a kallon gabare sai an gyara jika ana tsawon taka hannu maza Allah ya yi dariya ya ce wannan tafiya Allah na kinta sai irin wagarari amma irin yau ya kai wannan tafiya Allah na jin daɗi saboda an turbuta hancin mutu ya Allah to da haka Allah da niyya yake Allah da niyya yake kaga shi wannan mai tafiyar yana yi dan ne girmama musulunci ya gwada ma kafirai musulunci ba kan wala sabar to shi ne ce wa yace man yuzil wa kan ya kaskanta man a'azzabullah wanda Allah ya girmama da haka da mu da ku muna roƙon Allah Allah ya girmama Allah ya girmama Allah ya girmama kada Allah ya bari aula wannan sai nawo mun tsere da annabi Ibrahim wa Lutan da almajirin shi annabi Lutu ɗan ɗauɗuwan annabi Ibrahim ne, Haran, shi Haran dan uwan annabi Ibrahim ne kuma shi ya haifi Nuhu amma shi Harana kafiri ne kuma makiyin annabi Ibrahim ne to shi Haran sai yake ce ba kafirai wannan wuta da bata kona Ibrahim ba sihiri an kai mata sihiri an kai mata ko da an je wani shi ma ba wai Ibrahim ne ba ba za su zaune shi ba ta ka ce a ba ka nan Allah ya tsare shi sai ce ba wani Allah zai tsare shi ku samu wani mai ƙarfin kwana ku je wa ku gani in kuka je wa insha Allah insha Allah ɗan an yi baka zai koyi daga da ya haɗa kawace lallai ga jikina ina da inda mai ƙarfin kwana ya zuwa hannu kuka wurga shi to bai yi zuwa lafiya ya ce saboda sihiri ya gaba za ka ce kai lalle ko hala da ka zo da shawara mai kyau yace a samo shi kawai sai aka samo wani wanda aka rena yana ban zuwa ban zuwa ban zuwa ban zuwa ka ce wannan ce mun jefa ka ai an mata jiki ba su gobe ana jefa shi aka ɗaura shi ga majaujawa aka halba ana jefa shi cikin mutanen mutanen shi ne fa'arsalu rajulan minhum aka je ma wani mutum guda mai kararin kwana ba aka tunna wuta ta cinye ha sai wuta ta kama ta yi ta ci ta cinye kai ta cinye cinya ta cinye kawa ta cinye hannu ko mi ta cinye fi asra alin tsamfatin ayi cikin kafkawa da bisimila wutar da ya ce ba ta kuna ana ce wa mutum yana fada ta kai ta ha kamar an wata shekul ta cinye wani kamar tana da in ba tsaro ba a karu wani wa tsara shararatun minan na wani tantancen wutar sai yau sama waka sai ta fado in yi da harar a hannun harar da baka shawara ba shi yadda wuta ba da gomi ba to da tantancen da ya yi sama da ya fado sai kone ma harar na kuma ta kone mai fuska sun fadi shi uwa alamin harar an kone hannun an kone fuska amma ana so a ce mai to kaga kan kaga dai an doye hannu ko kuma an doye hujjar ka to ko ya zo ko ka je wani kake shi za to shi ne Allah ya ce mun tsere da annabi Ibrahim wa lutan annabi lutan an halala mai koran da hujja da koran da hannu shi ba mun tsere da shi annabi lutu tilmiru Ibrahim almajirin annabi Ibrahim ne wa nabiyyu kuma annabin Allah ne musharifun lahu bin nubuwa yana tarayya da annabi Ibrahim a cikin annabta ya tare da Harun ya yi tarayya da annabi Musa a cikin manzancin shi shi ma annabi Nuhu yana taimaka wa annabi Ibrahim cikin manzanci min ikramin lahi lahu yana daga girmama wa ta Allah yin annabi Ibrahim da jawo shi annabi Ibrahim an tsere da shi wannan jami'in da ma'ahu ya tsere da annabi Lut da shi min al-iraq sanda suka bar iraq ila al-ardi suka isa kasa Allah ji barakna fiha wanda muke albarka a cikin ta ita ce sham ila alamin da mutane da haka shi annabi Ibrahim da dan uwan shi annabi Lut sun yi hijira daga iraq Zirbaran masu annabi Ibrahim suka je ƙasar sha wanda mun mata albarka da yawan ƙoramu da yawan itace. Bayan an yi sa, sai annabi Ibrahim ya sauka a ƙasar Falasɗin nan ne ya rubuta shi. Allah ya taimaki mutanen Falasɗin, Allah ya kai musu gudunmuwa da kanshi. Su kuma masu da Falasɗinawa Allah ya haɗa su da tsairan ababil tasmihim بحجارة من سجيل وتجعله كعصف مأكول شكم النبي لوط يا كتيجي أغارين مؤتبكا tsakanin mu'tafika da Falastin da ce kwana guda ne. O hamna da mun ba annabi Ibrahim ko da ma yaro gida kamar yadda ya zuwa cikin suratul Safa to wa hamna da mu haka. mun ba shi da mai suna isa ai a samu na wurin ana yaba annabi ibrahim na kuma ko shi zarar ko ishaq ine ishaq ويعقوب ومعنى يا واجنا يعقوب ولد يعقوب إسحاق ولد يعقوب النبي إسحاق هي هيبتا يعقوب Allah ya ce mun ba annabi Ibrahim da annabi Ishaq sannan mun ba shi jika annabi Yaqubu na biyatu da yake zama kari alal mas'ul akan abin da ya roƙa shi ya roƙi da sai ga ya an ba shi da da dan da wa kullal kowanne daga cikin wayannan annabawa tun daga annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Ishaq alaihi salam da annabi yaqub alaihi salam to kowane su da Allah salihin mun sanya su daga cikin mutanen kirki idan ka je Falastin a Madinatul Khalil ana iya gwada ma kabarin annabi Ibrahim da kabarin Sara za a gwada ma kabarin annabi Ishaq da kabarin annabi Yaqub da kaburburan ɗiyan annabi annabi Yaqub ne sannan za a gwada ma kabarin annabi Yusuf duk suna nan hanyar zama gobe hajji duk wanda ya je madina sulhari ya ce a gwada mai kaburbura wani ɗan annabawa ko wanda da akwate shi da sunan wanda a cikin kabari da haka kaburburan suna nan kuma ana siya da su da haka wa kullum ko wanda daga cikin wa'annan annabawa da Allah salihin mun sanya ku mutanen kirki ai ja'alahumullah Allah ya sanya su ila salihin daga mutanen kirki anbiya annabawa masu girma wajen allahun mun sanya su ayin matan shugabanni jagorori ya hannunan nas wanda ke shiryar da mutane bi amrina da umarninmu suna shiryar da mutane ila dinina ga yadda ke aikata addini wa wahaina ilayhi wayannan annabawa masu girma mun aiko musu ila alkhairat yadda ake aikata alkhairai وإقام الصلاة إذا كنت سنة وإيتاء الزكاة إذا كبار الزكاة وكانوا لنا عابدين تزموا مسكنا موتا كبيرا
ولقد آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ba mu labarin annabi Ibrahim ya ci gaba da ba da labarin annabi Lut ya ce wa lutan atayna hukman wa ilman annabi Lut mun ba shi hukunci da ilimi ai Lut hada Ibrahim arsalahu Allah Allah ya aiko shi waja'alahu nabiyyan ya sanya shi annabi sannan ya ba shi hukuman ainu kuwatan annabta wa faslan bainal qulub da raba masu fat wa ilman Allah ya ba shi sani wa nadainahu mun tsira da annabi ruhu min al-qaryati daga gari Allah ti karar ta'arul haba'is wanda ke aikata sabon Allah mai kasanta من اللواء سرعة اللواء والرمي بالبلد تجيبة تجوه والنعيم للطيور دواسان الأنطعي كنري وغير ذلك تجدو تكلتا تتاتا إنهم متانا النبي روح كانوا قوم سوري sun zamo miyagun mutane fasiki masu fita daga barin bin Allah وعلم الله وشكت النبي روحه في رحمتنا أذكر رحمه مكثيرة شر متعلم إنه النبي روحه من الصالحين إلى أن يسكن باي مصابتي متعلم ونوعا وي ولقد آتينا نوحا كوكما أذكر نوحا كتن النبي روحه إذ نادى ستة ya yi kira ga mutanen shi ko izina da sassa ya yi baka addu'a ala kawai ga mutanen shi bi kawai ki rabbi la tazar ala al-ardi ila al-fitri da tayyar alai ruwa cewa ya ubangiji na ko mutum guda kakkaba ne cikin kafirai duk wanda kake shiga gida ba za ka fita ne min kabul mun yi annabi nuhu kafin annabi ibrahim fasta jabna lahu sai muka karba wa annabi Nuhu addu'a shi sanar jainahu muka tsere da shi wahalar da iyalan shi samu da amu da yafi muka tsere da su fi sabilihi a cikin annabi Nuhu mun tsere da su min al-karbi al-azim daga bakin ciki mai girma shine ruwan tufa wa nasarnahu mun taimake shi ai mana'anahu mun hana shi yana kaumin da zina karta kuya ya tira daga cutar mutanen da suka karye ta ayoyin ala an yi tiru ilai da su muka hana su kai wani hannu na cuta gare shi inna wa mutane a nan nuhu kanu kawo sauri sun zama miyagun mutane a ce shekara dubu ba hamsin ana kiran mutane zuwa ga Allah wai ni ta autuhum jihara inni da'awtuhum laylan wa nahara wa inni da'awtuhum laylan wa nahara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahu wa asrartu lahu israra ya yi kira a bayyane ya yi kira a boye ya yi kira da rana ya yi kira da daddare amma shekara dubu mutum shi da ya samu mutum shi da ya suke imani shi suka to irin wayannan masu taurin kai innahu lakum kawo don masauki sun san miyagun mutane ba ga rakanawo sai muka nutsar da su a cikin gurbin kufa ajma'in baki daya wa dawud ka ambaci labarin annabi dawud wa sulaiman ka ambaci labarin annabi sulaiman ai uzukur qissatahu ka gaya ma al'ummarka labarin annabi dawud akwai dadi labarin annabi Sulaiman da sun duniya akwai dadi to a gaya musu labaran wayannan mazan idi yahkuma dan da suke hukunci fil harsi a cikin hatsi na gona wanda wasu shanu suka je cikin dare suka canje wannan inabi da kayan gona shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke bayani in na fashe fihi ghanamul qaw sanda dabbobin mutanen nan suka fada cikin dare suka yi kiwo suka canya wannan inabin da alkama da zuwa da biski kula wa kunna Allah ya ce mun zamo shahidi muna hazarce lihumi muna kallon yadda za a yi wannan hukunci Allah tabaraka wa ta'ala kana hadiran ma'ahu yana da wani sanda ake yin hukunci shi ma ya zo ganin yadda annabi Dawud zai hukunci a ta ahlul sari masu gonar da aka take cikin dare su ne suka kawo ƙara ila Dawud zuwa annabi Dawud wani bawan Allah ne yana da gadina babban gona ce ko mi akwai cikin gonar akwai ilimi akwai rumali akwai tufaha sannan akwai tsirrai irin alkama da gero da sauran haji irin haka. To sai shanu suka faɗa masu yawa cikin dare su sun fice ya gadi Kuma shi mai gadi na bai iya bai da Allah bai iya shi ba. Kuma shanu sun riga sun canji. Sai zo da annabin Allah dawo ya ce ni ne mai babban lambun nan mai babban gadi na nan da dukkanin nan kowa ya sani mai ta. to wannan mai garken sharu ya je sharurai sun afkama gona ta sun tage ta ƙarƙaƙa yanzu da ni da iyali na ba wani abin da zan to kaga masu gona sun suka kai ƙara wajen annabi dawo wata kawai da suka kai ƙara wajen shi inna gana Qur'an tumakin wani ko shanun wani na fashe tsizar ina ta je ta yi barna a gonan walam tumtimin waje'an ko zangar da ya guda ba ta rage a wurin ba annabi dawud ya ce to ai na san lambu da gadi na gobanci ko zai ganama ka ɗauki garken tumakin nan baki ɗaya mulkan laka yanzu kai artis tumaki ko sharu badaran din zariga musaya gonar da ta kanta shi mai garken shanu ko tumaki tunda dabbobi ne sun yi aika aika sun ja mai haka yanzu shanu ba na shi bane shanu sun koma na mai gona tumaki sun koma na mai gona shi yanzu shi da shanu shi kuma mai shanu da tumaki yanzu shi da gonar ta koma bako sai je ya kula ya samo shika in ta girma ya samu abin da zai ka ji hukuncin annabi dawud dan haka annabi dawud ya yi hukunci cewa shawarar nan da tumaki ya ba da su ga wanda ake mazan gona. Gona shi ta gabata to ga dabbobi nan madadinta. Fara ma kansu bayan sun fito sa'adar Sulaiman. Annabi Sulaiman yana ƙarami ɗan shekara bakwai. Da ya ce kai fa hakama na biyun zari bai nan Annabin Allah Dawudu babana yayin hukunci a cikin ku. Dan ka nuna wani kuma sai suka gaya mai hukuncin da ya ba da ni annan hutun lamar ganama wai duk karshen tuma kenan ya miƙa su da rabbi zar'i ga mai gona shi kenan wayan shi a tumaki da shanu shi kuma mai shanu yanzu ya koma tutar babu ɗan annabi sulaiman yana yaro na shekara bakwai yace law kuntu ana al-hakim la hakamtu bi ghairi hadha da ni aka kawo alƙalanci wallahi ba haka da hukunci ba ba ku kira dawo bi bidare aka gaya wa annabi dawuda an yanka ta dashi kayan hukunci dan ka sulaimanu yana waje ya ce da shi aka kai wa hukunci da bai hada ba haka da ba fada hawa annabi dawuda ya sa aka kira sulaimanu faƙalar sai ya ce mashi bi haƙƙin ubuwa na haɗa ka da girman zama na ubanka kusa abin da ake sa ake cema dawudu dawudu shi dawudu daga wudu ne wudu yana son Allah sai da aladin na inna ladina amanu wa amilu salihat sai da an lahumur rahman wudda Allah na sa soyayya sai a cikin masu imani to shi annabi dawuda wadda ba wadda ba ko dawo wadda ya zo Allah so mai tsanani fa wadda sai Allah ya so shi wa huwa dawud ya zama wanda aka so dan haka wanda ba wutta wa huwa dawud to dan haka shi kuma Sulaiman tasbiri ne Sulaiman tasbiri ne kaga Sulaiman tasbirin Suwailim dan tabbatacce mai lafiya Suwailim daga cikin Sulaiman Sulaiman daga shi wanda an girmama shi shi kuma na mai tasbiri sai turuwa ta ce Sulaiman kai kokari ka zama kamar babanka in ji turuwa ta ce ka ga babanka wacce ka wuta ya fi son Allah Allah ya yi shi ko dawo kai kuma an yanzu kana nan da tasbirin ka na Sulaiman kai kokari kai ma a tare da tsirin nan naka to da annabi Sulaiman yace da shi ne da ba haka zai yi ba aka ga ma annabi Dawud annabi Dawud ya sa aka kira annabi Sulaiman yace da haƙƙin uwa na hada ka da girman zama na ubanka illa akhbartani ka ga ya ma ma za ta tabibi law kunta at-tasqi shafi'a alkali a matsayina ya za ka hukunci. A annabi Sulaiman ya ce to tun da ka haɗa ni da martaba haihuwa zan ga ya fara. Wannan da Sulaiman da garama yadda ka ɗauki tumaki kafa mai gona to ka a ɗan yi kuskure. Inda ni ne kusan Sulaiman da garama zan miƙa tumakin nan ya rage zarri ga mai gona. Shi mai gona ba shi ne aka yi ɓarnar ɗin dare ba. amma ya hasara an sanya mai amfani to sai in ɗauki tumakin sai in ba mai gonar yadda ji obidar da ha ya rika ɗiban nonon yana sha wani su ha ya rika ɗaukar yan ɗaya yana yankawa yana ɗangantawa yana ci wa wani ne ha yana ɗiban gashi wa wutar ne wutsara ita koma gonar da aka lalata sai in ba da ita misali da ganani ga mai tumaki kai mai tumaki guda nawa ne guda biyu ne ko guda raba ta tumakinka daga yau tseren da ta gyara mai gona gona sai ka zo ka shi tumakinka ayyayi tumakinka nawa ne guda biyu ne to a je suna ba ka tsara ganin sai bayan wata uku in ka gyara mai gona gona sai ka zo ka ɗauki tumakinka aka yayi da haka shi kuma mai gonan nan yana ta yana kuka wai yoyi wai ta ce bari kuka bari kuka ko ne ga tumaki na guda uku dan dai ya tuki ya guda da ya guda biyu ya guda uku na dan gasawa a ci kuma da shi ga sunan kirki ba sannan dan nonon fata dan wasu ci uku je a goma ga na kirki ba saboda ni ba shi ko shi ne yake kashe ciwo hajiyar shi duk san ruwan da za su sha to ya rika kula da dabbobi amma ya rika ɗiban nama yana ci ko ya rika ɗiban nono yana sha har wata uku shi kuma mai tumaki an bai bala ya raba shi da dukiya ce sai ya dawo cikin gona ya yi maza ya hude ya maza ya shirka alkama ya rika ban ruwa yana kula da ita ko da za a yi wata biyu ko uku duk ta zare ta yi dangantiya shi kenan mai shan nonon banza yana jin naman banza sai a kwace shanu a kwace tumaki koma gona ka gyara ma sai ya koma can gona sai an gyara mai shi kuma mai tumaki da dawo da wata abokan kan ta ƙara mai shi a nan cikin dare ta zo hukunci a nan cikin ba a wannan ya yi ta gama wanda ya rasa ko wanda ya hasa sai ya ce ko da ni a kai ya kai babana dawuda ni ba haka zan yi ba lau kuntu ana da hakimu na haka mutum ne hasa da ni a alƙali ba haka zan hukunci ba sai ya gaya ma annabi dawo da ɗan sai ya ce na ana ga da haƙƙin zama na babanka ya za ka yi sai ya ce laukunta asar kafi ma za ta dini ya ce kusan lemon ganama zan ba da tumakin nan ya rabbi zari ga mai gona ya rage tashi shi mai gona za a ba shi kyautar tumaki ba gaba ɗaya ba shi annabi dawo da gaba ɗaya ba shi a wajen shi ko sai sai a ba gaba ɗaya ba ɗan wata uku ne ko ta shida gani a gama gyaran kare aikin gona sai sai in ba da tumaki ga mai gona kuma zan ba shi damar yadda ta fi obitar da ya yi amfani da nonon wannan da ya ɗiyanta ba ɗan mutane da ya rika yankawa ana gasa mai ana mai farko su gobe bare ma ya rika amfani da gashi a wasan da yawan jara ita gobe da sai in fara ita dan dole lissafi girgarin ga mai ɓanna mai tuwakin da ya ɓanna cikin dare ya aike da ya gyara wa ya kudu rabtu zar'i wa ya kudu rabtu zar'i zar'a shi mai gona zai a ci gona sai in an gyara shi kuma ya ba da shago sai ya annabi dawo ya ce al-hukmu hadha wannan shi ne hukunci na Allah ni da na ce wanda aka yi wannan gona na ba shi dukiyar su har abada kawai gyara a ya rike su ne ya rike ɗiban nono yana ɗan gasawa kafin a gama gyara wani gona sai wata uku zuwa hudu wannan hukunci ya yi ba ba ma a kawai jiki ibnu sai ya zartar da hukuncin tsarai Sulaiman shi kuma Allah ya ce kafa amnaha Sulaiman mu ne muka sanar da annabi Sulaiman yadda wannan hukunci yake kana ya hukumu bi wahyin aw bi jihad kulluhum da annabi Sulaiman da annabi Dawud suna hukunci ne bi wahyi ta hanyar wahayi aw bi jihad ko da jihad وهذه القصة وهذه القصة تدل تنا نونا على أن داوود حكم باجتهاده اجتهاد النبي داوود هي أمفاني والأنبياء لهم أن يحكموا بما أنزل الله annabawa an ba su dama su hukunci da abin da Allah ya sauko musu wa an yahkumu bi ijtihadi ko su hukunci da ijtihadi wanda Allah ya ba su wanda mujtahid mai ijtihad idan asaba falahu ajran idan ya dace ya dace wa idan asaba falahu ajrun wahid in ya kure da da daya amma wa qata'un nabi shi annabi ko da ya yi kure fil ijtihad bi ijtihad fi ma la yu'awwal bil fasad kafin da yake ba a ganin shi Allah ina dini ga addini abin da yake ba Allah ce ga addini ba ra'ayi ne to wannan ijtihadi ya ce baya zama wa haƙi sai dai zama sawa aw fil alam yajuz bi sharti anna Allah tabaraka wa ta'ala yatadaraku ko kuma in ya yi kuskure Allah zai bai da dabici zai ya hatta ya fahimar hasa ya gane ya yi kuskure zai ya amma dai wa kullum da annabi dawo da annabi Sulaiman ko wanda daga cikin su آتيناه حكما من بعد حكمتي أنبتا وعلما من بعد سني من يوى في أمور الدين لنمر الدين أما الله يا من يمتد سليمان أبن من يمتد بابا النبي داود cewa yake wa hada fi shari'ati to wannan muna maganar shari'a ta Annabi Sulaiman da Annabi Dawud amma fi shari'atina domin wannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a shari'a mu fal mashhur abin da aka yarda da shi fi mazhabi maliki a mazhabin imamu maliki anna yusal mawashi kula da dabbobi laila cikin dare ala ashabiha dole ne ga mai dabbobi kai mai gona ka tsara gonar ka da rana فإذا أحسنت الزرع ليلا إذا تكون يمكن على الليل لزمهم على القضاء ولا الهدوء ثم بشار التي سبيا ذلك شريعة عليه محمد صلى الله عليه وسلم mai gona zai kula da gona da rana kai kuma mai dabba ka kula da dabba da dare kai mata danga ka ruhe ta in ka ji ta yi wani da magare maka je ka ɗaure ta da ka in ta kuce ta je tama mutane lahani ka yi zaki wa mazhaba ne abu abi halifa a mazhaba abu halifa anna ma afsadat wal bahaim kannan da dabbobi dai cikin dare la qaba aji mutlaqan ba a biya lailan wala nahara ko da rana ko da dare ga abu halifa ya ke ce a hada wai sun ci banza sun ci bilis kai kana tafi da baki an sha su shigo su lalata ma gona ba ka kai sun hana ba ga abu halifa ba a ne wa shafi'i imamu shafi ya suru fi zalika ya rarraba ya ce in ta rana ne ba a biya in ta daddare ne a biya kaga ya zama kakasa da haka wa kullum kowane ate na hukuman mun ba shi hukunci ate na mun ba shi hukuman hukunci wa ilman da ilimi wata karna mun hore aljibar duwatsu ma Dawud suna tasbihi tare da annabin Allah Dawud. Wasaye mun hore tsuntsaye ga annabin Allah Dawud suna tasbihi tare da shi. Wakuna mun zamo ta'ilin masu hore ma annabi Dawud tsuntsaye masu hore ma annabi Dawud duwatsu su yi tasbihi tare da shi. Ai, وكنا فاعلين مولي مكا أيكتا تسفير تسبيه ما قولي مع النبي داود تسبيه القلت أيضا سوى ما هم كان نشي وإن كان عجبا إن داود قولي كأهم ما كني أوجبه فما لهم قولي مشي وعلمناه مولي مكا سنة النبي داود صنعتا له يتأتي لكسر كيس ainihin tsoro riga ta sirke da ana hatun da su ana sanya ta a filin daga wa kuwa a wani masu na'aha annabi dawuda shi ne wanda ya fara saƙa rigar sulke wanda ake yi da bakin ƙarfi wa gane ƙafna ha safa'ir wa gane ƙafna ha kafin yin rigar sulke safa'ir ana amfani da garkuwa irin wanda ake yaki da ita garkuwa ɗin wanda yake bai fara ki hannu mai faɗi to ita ce mutum zai ɗaura garkuwa guda gaba garkuwa guda baya to da annabi dawo da ya zo sai ce a bar ɗaura garkuwa gaba da baya a zo ya yi rigar sulki shi ne farkon wanda ya fara yin rigar sulki to mun kore ma annabi dawo sana'ata da hutun ya yi muku rigar sulke litumsi na ku dan ta tsare ku min ba ta kun daga tsananin yaƙi ai ne ta tsira kun dan ta kare ku a wata kira'a ne rufi da ku dan mu kare ku na hannun mu Allah min ba ta kun daga tsananin yaƙi ba dan riga surke ba da an taro mutum da takobi sai a ƙargace mai kawara a ci bashi amma yana da rigar surke sai ya zama bai cin ku fa hal antum shakirun ko za ku zama masu godiya da gaskata annabi Dawuda da wannan babban ni'ima da muka yi muku ma'ana ku gode ma Allah ku gode ma annabin ku annabi Dawuda alaihi salam anan ne muka so karshen karatun mu na yau abin da muka faɗi daidai Allah ba mu da shi kuskuren da muka yi Allah ga mu ta muna Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ake yantawa a cikin sa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya gama lafiya Allah tsare mana imanin mu Allah tsare mana kasan mu Allah ya ce wannan jiha ta ba gaba Allah saukar da alkhairi ya saukar da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiya mu na gida da nasu ce wani fata Allah ya ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da shugabannanmu Allah sa aljanna ita ce hukumar da mu da su baki daya الفاتحة واصلة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين